محمد وعلى آله وأصحابه اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا
wannan aya da malam ya karanta yanzu tana magana dangane da abin da ya faru tsakanin zulkarnaini da jama'arsa taimakon da ya musu da duk abubuwa da kuma yadda muka ji cewa ya juju wa majuji ranar duk da suka ce insha Allah Allah zai ba su iko su shigo cikin duniya to bayan sun shigo cikin duniya shine Allah yake ba mu labarin yanayin da abu zai kasance duk da cewa wannan aya wasu malamai sun duba ta ta wani bangare wasu matafassara sun duba ta ta fuskar me zai faru gobe alkiyama cewa idan alkiyama ta tsaya za a tayar da mutane da aljanu suna cuɗanye da sashi sashi suna tare da sashi kowa yana da mutum da aljan kowa yana haɗe abun babu wanda yake jin tsoron wani babu wanda yake tunanin wannan wane ne babu komai shi sa cewa tarakna ba abu yawma idhin yamutu fi ba'd a wannan rana za mu bar su su dinga cuɗanya da junansu zaka ce mutane da aljanu kenan in an ta da alkiyama wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da wannan aya shine wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamutu fi ba'd Allah yake nufin cewa ranan da ya juju wa majuju za su fito duniya to Allah zai bar su su yi mukalada da sauran mutane da suka samu a duniya saboda zunzurutun yawansu kuma za su ci gaba da barna da sauransu wasu daga cikin masu tafsiri a irin wannan suka tafi shi sa malam anan yake cewa wa tarakna ya juja wa majuj ce sai muka bar ya juju da majuj yawma ya'tihim la da zo musu ƙudwatan da yamma da sassafe ya mutu babu hunfi ba'din sai sashi su dinga cuɗanyuwa da shashi muhtaliqina sun gaure da junansu li kasratihim saboda yawansu kenan ai mun ɗauki wannan ma'ana shine da Allah ya ce wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamutu fi ba'd ana nufin ranan da ya juju da majuj suka fito duniya to Allah zai bar su shiga cikin mutane su yi cuɗanya da mutane saboda yawansu kaga shi a ranar su ya jujuwa maju za su shigo kamar yadda kuma mafi yawancin magana akan haka aka tafi shine in su shigo duniya za su ci gaba da wannan ɓarnar tasu da suka saba yi za su shanye ruwan duniya za su cinye dukkan wani abu da ɗan adam yake da buƙatarsa da ba dabbobi da waye duka za su cinye su Allah ta'ala ya gwada mana cewa a wannan ɗan tsakanin ne za a saukar da annabi isa alaihi salatu wasalam da abin da zai faru na dujal da sauransu da kuma yadda Allah zai kashe wa'annan ya jujuwa majuji sannan a umarci waɗansu irin halittu kamar tsuntsaye su zo su ɗauke gawawakinsu a wanke duniya sannan duniya ta ci gaba da rayuwa Allah ya ce wani fika fi suri ko wani fika fi suri sannan sai mu sa a yi fura a cikin ƙafo fa jama'a nahum jam'an sai mu tara su tarawa mana da mutane da aljanu da kowa da kowa Allah zai tara mutane ranar sakamako yace lil hisabi wal jaza'i za a tara mutane dan a binciki abin da suka yi wal jaza'i da kuma ba su sakamakon ladan ayyukan da suka yi ai ma da yace wa tarakna ba'dhum يومئذ يموت أي وتركنا الناس في ذلك اليوم ذا برمتاني أو النرانا يختلط بعضهم ببعض ساشي سيدنغا والقوريا لساشي ويقربون اضطرابا شديدا ذا سبرجيتا برجيتا من أهني كما يموج البحر بأمواجها كما يدكوجي يكي تشوئنيوا دمي da kumfar ta lokacin da kogi ya zo wucewa ai yana zuwa da wasu karare da kumfa da waye da waye to yadda wannan kirare suke cuɗanyuwa to haka ɗan adam zai cuɗanya gobe alƙiyama saboda yawa da kuma tsoro da da ɗan adam zai kama zai samu ɗan adam mala yace wa zalika min shiddatil fasa'i wannan ko zai faru ne saboda tsananin firgita da ɗan adam zai firgita wa kasratul kalki da yawan halittu da ɗan adam zai gani a ranar alkiyama shi ne Allah ya ce to wani fika fi suri ai na nafaka al malakul nafaka al malakul maut ce a wannan rana mala'ikan mutuwa zai busa alayhi salatu wassalam fil qarni a cikin kafo wa hiya nafqatu allati yakunu biha al ba'd wannan ita ce busa da ita ne za a tayar da dan adam saboda ana busa guda uku ne busa ta farko wadda bai mutu bai mutu busa ta biyu kuma a tayar da dan adam a cikin gabarruka kasusuwan da zuwa ya suwaye Tuesday ta ƙarshe kuma kowa sai ya tashi kowa kuma sai ya fito ci sai ce wannan ita ce busar da za a yi dukkan halittu Allah zai tayar da su ka sai ce fa jama'anahum jam'a sai muka tara dukkan halitta tarawa ai jami'ul kalfi min awwalihim ila akhiri sai mu tara farkon halitta dukkan su daga halitta na farko har zuwa halittan ƙarshe za mu tara su lil hisabi dan a yi musu bincike wal jaza'i da kuma ba su lada fala ya talifu adu babu ɗaya da zai ɓoye babu ɗaya da zai ɓoye a wani wani ya fake ya ce a shi ba zai zo ba kowa sai ya zo shi sa al-imamu ibn kathir yake cewa yukbiru ta'ala an yawmil qiyamati Allah madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da abin da zai faru gobe alkiyama annahu yatarakun nasa cewa a ranar Allah zai bar mutane ya mutu ba'dhum fi ba'd sashin su ya gaure da sashi yahtalituna min kasratin za su dinga cuɗanya su dinga gauraya saboda yawan su summa yunfaku fi su sannan sai a yi busa cikin kabo wajama Allahu sai Allah ya tattara gaba ɗayan al'umma. Dukkan al'umma wajama Allah duk Allah sai tara su, da na farko da na ƙarshe da kowa da ka karka shakka wajen zuwan alkiyama, kyama tabbas sai sai ta zo ta. Tabbas ce sai ta zo, don mu gane cewa eh alkiyama da gaske za ta zo Allah ya ba mu labarin halittar ɗan adam ko ya ce ya halitta mutum mai min sulalatin min tin ko sun maja'alahu sun maja'alnahu na tsofatan kara mu shi karanta mu ci hannu don mutane su ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون mun ga Allah ya bada labarin halittar ɗan adam yace mun halicci ɗan adam daga ainihin sulala ita ce turbayan ƙasa duk abin da ke bayan duniyar nan Allah ya sa mala'ika ya je ɗebo aka zo aka cuɗanya ta aka aka kwaɓa ta sannan aka gina annabi adam bayan halittar annabi adam sai aka halicci komai an halicce shi daga yin uko to ɗan adam kuma da zai biyo a dalilin haihuwa sai aka mai da abin da zai zama dalilin haihuwarsa ya zama nuɗufatan sai zama gudan mani sai Allah ya gaya mana cewa ɗan adam sai aka mai da halittar sai koma gudan mani wannan gudan manin Allah ce sai muka halicce shi ya koma alaka ya koma gudan jini sannan gudan jinin ya koma mubiga ya zama tsoka sannan wannan tsokar Allah ya ce muka mai da ita mai izaman muka mai da ita muzugata izama ko aka mai da ita kashi to kashin wannan iri ne shine cartilage ringin ne da ka shi kansa kasan ba zai iya rayuwa ba sai an masa wani abu Allah ce fa kasaunal izama lahama wannan kashin sai muka lullube shi da mai da tsoka summa ansha'nahu khalqan aka sannan sai muka halicce shi wata halitta ta daban me halittar anan sai aka busa masa rai sai Allah ya ce albarka ta yawaita ga ume wanda ya kyautata halitta wa ya kyautata halitta Allah sai ce to summa innakum ba'da zalika to ku sani ko ko bayan wannan nau'a salon halitta da Allah ya halicci dan adam mataki bayan mataki mataki bayan mataki ce thumma ba'da thumma ba'da zalika ko sannan bayan wannan halitta da aka yi muku kun fito duniya kun shakata kun yi mai lamayitu kuma za a kashe ku sannan sai ce mai thumma yawmal qiyamati thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan ku kuma gobe alkiyama za a tayar da ku za ku ga ɗan adam kar yi shakka kar yi kokonto za a tada shi Allah ya ba mu labari akan mutumin da yake kokonton tashi alkiyama don mu gane cewa alkiyama tabbas gaskiya ce za ta zo kai mata shiri kai shiri don wannan rana babu abin da zai hana ta zuwa za ta zo Allah ya ba mu labari yace ka shirya mata da haka mai muka shirya don wannan rana domin duk da kai kike tunani duk wanda wani mai shakka ya sa maka shakka ka cire wannan shakkin akwai alkiyama za ta zo ba Allah ya ba mu labarin wani ba balarabe da ya ɗauko kashi ya zo gun manzon Allah yace yaya Allah zai tada wannan Allah ya ce wadda raba lana masalan ko ونسي خلقه قال من يحيي الإذامة وهي رميم الله يجمع قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل كلك أليم wani ya zo gun manzon Allah da kashi wanda ya bushe ya yi fari fat ya ce to yanzu kashin ya za a tare shi Allah ya ce shi dan adam ya buga mana misali ya manta halittarsa man yuhi al-idama waye zai rayar da kashi wa hiya ramim bayan ya diddige Allah ya ce ka gaya masa qul yuhi allazi ansha'aha awwal marra allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kagi wannan rai a farkon lokaci ba tare da ya gani ya koya ba zai tayar da ita wa huwa bi kulli kalkin alim kuma shi masani ne da dukkan halittu duk wata halitta Allah yana sane da ita shi sa Allah ya ce za amal ladina kafaru Allah yi ba a ko Allah ya ce qul bala wa rabbi la tub'asun thumma la tunabbi'unna bima amiltu wa dhalika ala Allah yasir Allah ya ce za amal ladina kafaru wai da suka kafirta sun riya cewa Allah yi ba a ba za a tada su ba Allah ya ce ne bala qul bala ka ce a'a madalla wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la tub'asun tabbas wallahi sai an tayar da sai da ya kawo lamu ta taukidi ya kawo nuna mushaddada ko ce la tuba asunna tabbas wallahi sai an tayar da bayan ne ce summa la tunabbi'unna bima amiltu kuma za a ba ku labari da abin da kuka aikata Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah to shi sa anan malam yace ai summa yunfaku fi suri sannan za a yi busa mala'ikan mutuwa zai busa a cikin ƙaho wa jama'allahul khalq sai Allah ya tara dukkan halittu duba ki daya wannan ƙahon da zai fura abin magana yake manzo Allah ya gwada mana cewa idan mala'ika ya fura ƙaho wanda aka bashi dama ya fura ƙaho shine wa mala'ika Israfil ko to in ya hura ƙahon sai ya ce يا أيتها الإذام البالية واللحوم المتقطعة wal ash'ar al mutafarrika sai dinga kiran abubuwan da suke jikin dan adam bayan ya hada kira sai ya ce ku taru ku ɗaya Allah zai hada zai tara ku don ai muku bincike sai kuma dan adam ya taru za mu zo mu ji hadisi insha Allah malai ya ce wa bayyana anna hada ya bayyana cewa lalle wannan ya dillu ala azmin azmati wannan nuna mana girman wannan al'amari na me na alkiyama cewa Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe fi sa'idin wahidin a guri guda ɗaya zalika liyaw yace wannan rana saboda rana ce wadda cike mai akwai tsananin tashin hankali akwai tsananin tashin hankali a wannan rana Abu Huraira Allah ƙara mashi yadda ya kawo mana hadisi daga annabi yake cewa ma bainan nafkhataini arba'u tsakanin busa ɗaya da busa ta biyu za a samu ainihin kwatankwacin shekara arba'in kalu ya aba hurera sai sabbai wanda suke tare ko kuma almajiransa da suke tare suka ce ya abu hurera arba'una yawman kana nufin kwana arba'in qala fa abait sai ki ba haka ba arba'una shaharan wata arba'in yake ja shekara arba'in sai shi ya ce sun mayan dulu mina sama'i sannan ba an yi busa ta ƙarshe ‘yan adam sun ji wancan kiran to sannan sai a saukar ruwa daga sama fayun bitu na bihi sai mutane su tsiro a dalilin wannan ruwan kama yumbitul baqal kamar yadda mabukasa ƙasa suke fitowa kama a ce dankali ko gyada ko wake ko wani abu mai kama da haka shine albaqal masu bun masu to yaga ƙasa su fito to sai su fito yace haka ɗan adam zai fito a dalilin wannan ruwan na batun bayanta abu hurairar ce manzo Allah ce wa laysa min al-insani shay a ranar babu abin da ya rage a cikin dan adam illa azmun wahid sai kashi kwaya daya wa huwa ajabu zalim shine kashin da yake kunkumin mutum wannan dan kuntun kashin da yake jikin duwawan mutum shine kawai zai saura duk abin da ke jikin dan adam kaza za ta cinye shi babu abin da zai saura sai wannan yace minhu yurakkabul khalq yawmal qiyamati to daga cikin wannan ne za a dinga gina halitta wannan kashin da ya rage wannan kashin kunkumi kwaya ɗaya da ya rage mai kaman jela din nan to shine kawai daga cikin sa za a dinga gina dan adam yana rayuwa yana rayuwa sai ya fito wannan hadisi rawal bukhari wa muslim ku ga shi dan adam ba yadda za a yi a ce ba zai zo ba za ka alkiyama gaskiya ce babu wani shakka a ciki babu kokonto kuma wannan aya malamai suka ce Allah ta'ala yana faɗa mana ne don ni da kai da wanda muka saurara yayi wa ranar shiri mai ka shirya ya kamata ka yi shiri don wannan ranar tunda rana ce an ce babu kokonto babu shakka za ta zo duk da za ka yi dole ranar za ta zo Allah ya sa mata lokaci amma babu wanda ya san lokaci amma an san rana ko ranar da alkiyama za ta tsaya ranar juma'a ne amma ba wanda zai ce maka ga juma'a babu wanda zai faɗa maka wannan da ka ƴan uwa wallahi mu tsaya mai shiri kar ka tsaya kar ka zauna baka shiri shirinka kuma shine mafi girman shiri ka neme ka tanadi tsoron Allah in kana da tsoron Allah kuma tsoron Allah zai sa ka kai dukkan abin da Allah yake so shi sa Qur'ani yace fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri amma mafi alkhairin guzuri da za ku tare da shine na kiyaye dokokin Allah shine na tsoron Allah duk abin da za ka yi ka ji tsoron Allah tunda akwai wannan alkiyama din kuma Allah yana da iko tayar da kowaye dan dan adam kare ya kokonto Allah yana da iko ba wani bawa cikin bayan Allah ba ya wuce ta wani gari wata alƙariya ya ga garin babu kowa komai ya lalace abin kowa an kashe mutane garin ma ya rushe sai tsaya na al'ajabi sai yake faɗa a ransa yanzu wannan gari ya Allah zai tayar da su shine Allah ya ba mu labari yace aukan ladina ala qaryati
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأتاهم ال... فأتا... فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة
lamma tabayyana فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير kun ga wannan aya ta yi tabbatar mana cewa lalle Allah zai tare dan adam domin wannan kokonto kawai yayi kuma an ce annabi ne amma sai ya ji a ransa ya wannan abin zai yi Allah don ya koya mana darasi mu ya zama darasi a gare mu sai Allah ya kashe shi nan take da ya kashe shi sai da ya za- ya zaunar da shi a mace shekara ɗari ka auna ya zaunar da shi shekara ɗari a kwance a mace sai ta da shi daidai lokacin da aka kashe shi sai aka ta da shi kusan yammaci a wannan lokacin sai aka tambaye shi kam labista kwana nawa ka zauna a nan gu sai labista yau mana ba da yau ce na zauna yi ne ko sashin yi ne Allah ya ce bal ba haka ba labista mai ata amin ka zauna a nan shekara ɗari amma abin da zai tabbatar maka ka yadda haka ne ga wasu abubuwa ka kula da su za su karantar da kai cewa eh tabbas ka yi shekara ɗari a nan sai ce unzur ila da- da'amika ko dubi abincinka wa sharabika da abin shanka lam yatasanna ba abin da ya same su wanzur ila hima- ila al-himar ila himarika ko ce sannan ka dubi jakinka da ya duba sai ga a babu jaki sai dai kasusuwa ga sunan a- a zube a ƙasa yace wanzur ila al-idham kuma yace ka dubi kasusuwan jaki kaifa nunshiza yadda zamu tada shi wa naksuha la'ama mu lulluɓa masa nama in ba Allah ba waye zai wannan ina zaune yana gani da ya gaba gani yace falan ma ta bayyana lahu ko yayin da hujja ta bayyana a gare shi yace a alam yanzu ka na samu ilimi ne yaqini anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan komai mai iko ne su alkiyama tabbas za ta zo mu yi shiri yan uwa mu yi mu ne- mu nesanta kanmu da zunubai mu nesanta kanmu da cin haƙoƙin mutane mu nesanta kanmu da abubuwan da Allah bai halatta mana ba mu yi ƙoƙari mu tsayar da kanmu a abin da shari'a ta tsayar wannan shine shiri sannan mu zama masu ƙoƙarin ibada bayan ka hana kanka waɗannan abubuwan sai ka zama mai ƙoƙarin ibada mu karanta tarihin magabata ku gani su da suke suke wa lahira shiri ba ma cikin sahabbai ba mu da cikin tabi'ai kusa kula da famu labarin wa sa'id ibn musayyib ko tabi'i ne amma an kawo daga cikin irin labarinsa da ake barwa na tarihin rayuwarsa an ce yayi shekara ashirin ladanin da yake kiran sallah a masallaci na Madina bai taba kiran sallah ba face yana cikin masallaci salloli biyar shekara ashirin sai ka lissafa salloli guda dubu nawa yayi kai sallah nawa ka samu ana ka zo ma ladan ya kira sallah ba wai ladanin ya same ka a cikin masallaci ba in an faɗi magana ka ce Allah ya ba mu albarkacin su a ƙoƙari suka yi ƙoƙari suka yi sai ka yi na yi sai mun yi ƙoƙari ya kuwa haka suka yi ƙoƙari idan za ka ɗauki kalkuleta ka buga za ga ya yi sallah sama da sama da guda dubu nawa ya saurari kaza sau nawa ya yi kaza sau nawa shekara nawa za ka yi lissafa don za ka mai da shi a kwanaki kwanaki nawa ne za ka mai da shi a watanni watanni nawa ne za ka mai da shi a satuttuka satuttuka a nawa suka fito Eh, shekara ashirin duk sallar da ladan zai kira guda biyar sai ya same shi a cikin musallaci asuba azhar la'asar magariba isha eh la'asar ya yi bala ya ce ya yi sallah guda dubu talatin da shida da ɗari biyar kuma kun san kun san falalan da take cikin wannan na biyu kuma kun san ya samu mai kabbarar harama ta farko da limu a tun da ladani da yana ciki aka kira ba da za a yi kama ba da shi ba ko to kabbara kuma an ce in ka samu ta sallah takwas sallah arba'in kai sallan kwana takwas manzo Allah ya ce ko me kutiba lahu bara'atayn duk wanda ya samu kabbara guda arba'in tare da liman manzo Allah ya ce kutiba lahu bara'atayn za a rubuta masa fansa daga abubuwa guda biyu bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaqi zai kubuta daga wuta Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah zai kubutar da mutum daga wuta kuma zai kubutar da shi daga munafurci ba za a same ka da ɗabi'a da al'ada ta munafurci ba to yayi shekara 40 ai 20 lada ne a masallaci yake samun sa yayi sallah guda 36500 kai yanzu guda nawa ka samu a jami'i don shirin gobe alkiyama a mu shirya mata wallahi dole sai ka shirya shi sa abu hurera yake cewa tafiya ta same ni guzuri na ɗan kaɗan wacce tafiya ce mutuwa ce ya tabbatar zai mutu kuma za a ta da shi ku dubi irin ayyukan da suka yi amma yana cewa guzurinsa ɗan kaɗan mu kuma kun ganzu ba aiki sai surutu babu aiki sai surutu magana kan da musu akan addini babu wanda ya kai amma ka ga kokarin wajen ibada da sauransu wannan kuma gaskiya muna da sakaci wallahi mu tashi mu gyara wannan abun yan kwa mu gyara shi saboda alkiyama tabbas sai ta zo kuma in ta zo dinnan iya abin da kai shine zaka gani shi ne abin da za ka gani in kai abu mai kyau za ka ga abu mai kyanka in kai mummuna za ka yi mummuna za ka ga mummuna Allah ka raba mu da shi to Allah ya ci gaba ya ce wa aradna jahannama ya ce a wannan rana yawma idin a wannan rana ta alkiyama aradna jahannama za mu bujiro da wutar jahannama lil kafirin ga kafirai bujirowa ai aradna jahannama lil kafirin za mu bujiro da wutar jahannama ga kafirai wa abrazha za mu bayyana ta a fili lahum a gare su don me mala ya ce don su ganta su ga gane kuma mummunan ƙarshe da za su yi shi zai mala ya ce hadihil aya alkarima ya ce wannan aya mai daraja ta siffu mashadin aziman tana siffanta mana wani wurin halatta ne mai girma min mashahidi yau alkiyamati daga wuraren da ɗan adam zai gani gobe alkiyama wuraren da za a nuna maka to daga cikin abin da za ka gani da idanunka gobe alkiyama akwai wuta za a zo da ita a fili za a zo da ita ƙur'ani ma kuma ya faɗa haka ko yau ma idin ya ce ranar za a zo mai bi jahannama ko za a zo da wutan jahannama za a zo da ita ya ƙulil insanu ya laita ni ƙaddamtu li hayati ko tun zai ce kai kai to na ina ma da na gabatar a gudan rayuwa ta to yace za a nuna dan adam wurare masu girma ɗaya daga ciki shine za a nuna masa wuta ya zai ganta wa huwa arju jahannama shine bujuwa da jahannama wa izharuha da bayyana ta lil kafirin ga kafirai izharan wahidan bayyana ta a fili la shakka fi babu kokonto a ciki hatta yushahiduha har sai sun ganta bi a'yunihim da idanuwansu qabla dukuliha gabanin su shiga wuta sai sun ganta wallahi ba ma ɗa ba ma kafiri ba har mutanen kirki za su ga wuta na mutanen kirki za su za su gani wanda ya sakaci bai aikin kirki bai dinga da dama ma yace za kafin su shige ta yace domin me Allah zai musu haka domin tsoron su ya karu da hasaratu su karu za a nuna musu tun jahannama su ganta domin su ganta a fili tsorata shi ne ibn kasir yake cewa ai Allah zai bayyana ta a gare su ya fitar da ita fili don su ganta da idanuwansu ai ayana ko iyana su ganta kuma ba wajen gudu kuma su ga irin tashin hankali da dan adam zai gani gabanin su shiga wutar jahannama yace ibnu kasir yace wa anna hadha min tamami adlillah wannan kuma yana daga cikin cikar adalcin Allah haisu yana al-kafiru ta yanda kafiri zai ga jaza'ahu sakamakon sa bi ainihi da idanunsa za a nuna kafiri ainihin ya gani shi sa Abdullahi dan Mas'ud ya fitar mana hadisi hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yuta bi jahannama yawma idin za a zo da wutan jahannama a wannan rana ta alkiyama laha saba'una alfa zimami tana da linzami guda dubu saba'in wa ma'a kulli zimamin saba'una alfa malaki tare da kowane linzami guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in ya jirrunaha suna jan wutan tana jinsu suna jan wutan tana jinsu mai tafsirin munir fil aqidati wa shari'ati wal manhaj wahbatu zuhaili yake cewa idan aka zo da wutan a filin jahannam sai a ce mata ki fitar da yan wuta wa'anda za a sa su a cikin ki ba tare da an sa musu mizani ba in ta kururuwa don fitar wannan sai ta kwace su firgita su bi mala'iku dubu saba'in da linzami dubu saba'in ka buga akwai mai mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara suna riƙe da mutum. Amma za ta ƙwace. Su yi kururuwan kamata da kyar za su kamata su riƙe. Za ce mata okuraji ba a na, ki fitar da ‘yan wuta wanda za su shiga. Ba Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba to wayannan za ta za ta je nema a filin alƙiyama. za ta je neman su sai ta kwace daga wallahi mu yi ciri yan uwa lahira ba gidan wasa ba ne duk wanda ya je bai shirya ba to zai yi kuka ranar da kuka ba zai masa amfani ba mu dage mu yi abubuwa da biyayya ga Allah ta'ala ka duba irin ƙarfin da mala'ika yake da shi a sa mata mala'ika nawa biliyan hudu da miliyan ɗari tara a ce su rike ta kuma ta kwaci to kai ya kake tsammanin ɗan adam an sa shi a ciki kuma wutan nan da kuke gani manzo Allah ya bamu labari ya ce wutar ita da kanta ishtakatun naru ila rabbiha wutar ta kai kuka zuwa ga ubangiji ta ce ya ubangiji an kunna ni tun ina nau'i kaza na koma nau'i kaza na koma nau'i kaza har na zama baka irin sai aka sa ni aka kule kuma babu abin da zan ci sashi na yana cin sashi a bani dama in huta manzo Allah ya ce Allah ya ce ya baki izini ki dinga numfashi sau biyu a shekara shi sa manzo Allah cikin hadisi ya ce me ijastaddal harru فأبردوا بالصلاة فإن شدة شدة الحر من فيه جهنم domin tsananin zafin rana yana daga cikin numfashin wuta da haka lokacin zafi da lokacin sanyi wannan numfashi ne na wuta don ta sha iska kuma ɗan adam a ciki za a sa shi wallahi kuma Allah ya baka labari cewa ita wutan jahannama ta fi ƙarfin fata والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما to suka ce garam shine abin da ya fi karfin fata to azabar wutan jahannama ta fi karfin fatar dan adam kuma fatar a jiki azaba take sau a jiki Allah ya sa maka sense organs na feeling wanda za a dinga gasa ka da shi Allah ya ce kullama najjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab duk lokacin da fatar su ta kone sense na feeling din nan baka ji ya gama to wannan fatar ai ta mutu ko sai Allah ta maka sabuwar fata Allah ya ce zai muku zai wa ƴan wuta haka ne liyadhuqul azab don su dandane azabar aikin da suka yi da tsiyar da suka yi a wannan duniya da haka ɗan adam ya tsaya ya yi wa kansa faɗa ya gyara tsakaninsa da mahalicci wallahi kar mu yi sakaci ɗan uwa mu tsaya mu yi abin da ya dace ka yi ƙoƙari ka ainihin tserar da kanka tukunna kar ka damu da wani ka fara tunanin kanka ya za a yi na kukuta in alkiyaman nan ta zo tunda alkiyaman za ta zo kuma in ta zo daga cikin irin abin da za a zo dan adam da shi na ranar da zai tada masa hankali shine za a zo da wutar jahannam za a zo da ita filin alkiyama kowa zai gani nan cikin suratu menene ai Allah ya faɗa mana ko yawma idhin yatazakkaru al-insa wa anna lahu dhikra ko la da dan adam zai ba tunani kai to wannan tunanin da ba zai masu amfani ba wannan rana za ka ‘yan uwa lalle mu ɗaya mu gyara tsakaninmu da mahalicci ta hanyar tsayawa bisa abin da shari'a ta tsaye da mu kullum a addini wanda yake cin nasara wanda yake samun dama ya tsira gobe alkiyama shine wanda ya tsaya gunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da shi ka tsaya gun da annabi ya tsaye da kai kar ka kirkiro sai aka yi ittabi'u ko wala tabtadi'u ku bi kar ku daga saboda duk abin da za ka yi a rayuwarka ta addini je ka bi ya aka yi yaya malamai suka bayyana su ko malamai na suka jiyo Kur'ani da hadisan manzon Allah nan suke jiwa sai zo su jona magana to Allah ya ce za a fito da wutan jahannama don kafirai su gani su ƙara samun tsanani da ɓacin rai a cikin zuciyarsu don su ga wajen su makomarsu suwaye allazina kanat a'yunuhum ko sune waɗanda idanuwan su fi gita'i suka zama a rufe an zikiri daga ambaton Allah an zo an gaya musu alkur'ani ga abin da alkur'ani ya ce ga abin da manzon Allah ya zo ya karantar da mutane suka ƙi rayuwa akai suka rayu akan san zuciyarsu kamar abin da muke gani a yau mutum ya zo ya mai da mutum ɗan uwansa Allah ya kira sunan mutum ɗan uwansa wagunsa yake neman taimako kaga wannan ya bar abin da alkur'ani ya faɗa ya kama son zuciyarsa haka dole mutum ya gane addini ba wasa ba ne malamai kuma wanda suke kankarar da mutane da gangan Allah ya ba ku amana ta ilimi ya ba ku amanar mutane mutane sun ba ku amanar addininsu kun gaya musu ƙarya gobe alkiyama za ku yi tatata ku da su wallahi duk wanda malamin da ya ɓoye gaskiya ya tabbatar abin da yake faɗa ƙarya ne ya ci amanar waɗanda suka yarda da shi wallahi gobe alkiyama sai an yi hukunci tsakanin shi da su wallahi amma su kuma wannan ba dalili ba ne don me yasa saboda Allah ya baka hankali ya za a ce mutum dan uwanka zai baka aljanna ka yadda kai ma hukacin ina ne eh ta ya zai baka aljanna mutumin da ya kasa hana kansa mutuwa bayan ya mutu a ce zai maka amfani ta yaya ta yaya inda zai maka amfani to ba zai kashe kansa ba zai mutu ba na watan fahimta da sai ya ci gaba da rayuwa balantana ma kun bashi matsayin ubangiji to ta yaya ubangiji to ubangijin guda nawa ne wanda yake kun cewa kowa ma Allah ne ba ƴan wa da tuju kowa ma Allah ne kai da kaje wannan ai ka san mafarki ne Allah da gaske Fir'auna me yasa ya samu matsala ai cewa yi ana rabbukum al'ala ko Allah ya ce to ƙarya kake yau ka daga yau ba za ka ƙara yi ba. wannan rana aka halakar da shi amma da ya ce tsayarsa ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ba ya kira amana ba ya ce iblili sarhan ko la'alli aqaliu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba duk ya tabbata wannan Allah ya bar shi ba da ƙarshe da yace ana rabbukum al'ala ya ce a'a ba kai ba ne sai aka kama shi ana kama shi ya dawo ya yi nadama Allah ya ce masa al'ana sai yanzu tun da ana tabinka ana rarrashinka annabin da za a tura maka aka ce masa ba kula da kaulan layyinan la'allahu ya tazakkara aw yaksha duk an maka wannan ka yadda sai yanzu da kaji an kama ka yace me yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almus Allah yace masa al'ana sai yanzu lokaci ya kure haka mutum kare ya yaudari kansa Allah yace wa'anda suka rufe idanuwansu ba sa ganin abin ainihin alqur'ani su fahimce shi wa kanu la yastati'una sam'a ba sa kuma iya jin magana ta gaskiya su kiyaye ai mala yace alladheena kanat ayunuhum fi dunya fi qita'i an dhikr yace wa'anda idanuwan su a duniya a rufe suke da gambari da ambaton Allah fala yusiru ayati ba sa ganin ayoyi na ballantana su imani da su ballantana su karba su aiki da su wa kanu la yutiquna sima'a hujaji ko ba sa iya sauraron jin hujjoji na al-mawsila wanda za ta sadar da su ilal iman bi zuwa ga yin imani da ni in ji Allah ta'ala. Wabi rasuli da kuma yin imani da manzona. Kaga mutumin da yake yadda da Allah to zai haɗu da wancan bala'in. Allah ta'ala ka kare. Za ka shi ɗan ƙwayan ƙwa ya kamata mu tsaya mu tsayu bisa abin da shari'a ta tsere. Ka karanta a tuzo a fasi a fasi ballazin ka karanta. Okay. Allah ya ci gaba ya ce a fasi ballazin ka kafaru yanzu waɗanda suka karbita za su suna tsammani a yadda khizo ibadi za su riki bayina min duni koma bayana auliya ababen bauta yanzu za ka riki wani Allah kamar da shi abin bauta ba Allah ba kamar da yau ake rikan shehunai nau'i daban-daban salo daban-daban ana mai da su abin bauta yanzu mutum mai hankali zai bar Allah ya kama wani mutum don darajar da Allah ya yi wancan mutumin gabanin shi an samu masu daraja wanda suka fi shi daraja irin wannan darajojin ai wani abin in ka ji sai ka tsorata masu bibiyar social media ba ko wani shehu da ya rasu ba kwanan wani in ka ga ta'aziyar da ya yi sai ka tsorata na san wasu sun ga ta'aziyar ko eh ai ba za mu kuɗe ba amma dai daga an ce ta'aziyar da wani yayi mutane sun san in ka ji ta'aziyar sai ka tsorata wallahi in kana da imani Allah ka shirye da to shi da Allah yake cewa yanzu mutane wanda suka kafirta za su riki wani Allah ba Allah ba ya zama shine abin ainihin abin jibinta su Allah ce ku sani inna lalle mu a tadna mun yi tattali mai jahannama wutar jahannama lil kafiri daga duk wanda suka kafirce nuzulan ta zama musu masauki abin gara an tanada musu wutar jahannama ta zama garar da aka tanada musu can za a je a jefa mutum yace afadhanna alladhina kafaru bi yanzu wa'anda suka kafirta da ni suna tsammani an yattakhidhu ibadi alihat su riki bayina a matsayin alloli min gairi koma bayana liyakunu awliya alahu don su zama majibinta a gare su inna atadna nara jahannama lalle mun mutane tutan jahannama lil kafirina da kafire manzilan ya zama masauki ko gurin da za a sauki bako an tanada musu wutan jahannama ita ce gurin da za a sauke su a matsayin baki gobe alkiyama kaga aka ce mutum wutan jahannama ce masaukin sa ai ya shiga uku ya shiga uku wallahi dan uwa mutum ya dage ya tsaya gurin da shari'a ta tsayar shi duk abin da aka ce maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya faɗa to ka tsaya iyana kana ƙetarawa ka shiga fitina kana ƙetarawa ka shiga fitina shi za za ga mutane suna faɗan maganganu bakinsu babu linzami amma malamai ne suka ci amanarsu suka ji su faɗa musu haƙiƙanin mai addini Allah ya ba su amana ta mutane saboda su ne masu ilimi kuma ya ce musu su yi wa mutane bayani abin da Allah ya saukar ɗin nan da gaskiya kar su ɓoye wani abu suka yi tawilin abin suka juya shi suka juya shi suke ɗora mutane a wani abin da yake na ƙarya abin da in an zo a hankalci aka ce ka tabbatar da shi ba za ka iya tabbatar da shi balantana a ilimance ya ce kul hal nabiyukum ko bil aktharina a'mala قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين كانت أعينهم في غطاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
Allah madaukakin sarki ce ul kace da su hal unabbi'ukum shin bana ba ku labari ba ko ko ba ku labari bil akhsarina a'mala da mutanen da suke asarar ayyukansu suke aiki amma aikin ya zama asara ul ayyuhar rasul ka faɗa kai wannan manzo linnasi ga mutane muhazziran kana mai gargadi a gare su hal hal nukhbirukum shin ba ma ba ku labari ba bi aksarin nasi amana da mutane suka fi kowa mummunan aiki ko kuma aiki na asara wanda suka fi kowa asara mutum da ya fi kowa asara wane ne alladhina dalla sa'ihum fil hayatid dunya su ne wanda suka bata ayyukansu a wannan rayuwar duniya suna ayyuka suna ga kamar ayyuka suke mai kyau kamar ayyuka ne wanda zai za a karba kamar aiki ne na banza ba ruwan Allah da shi saboda ba Allah ne ya ce ayi ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan aiki ba aiki ne kawai wanda aka gina shi akan san zuciya akan son rai duk aikin da aka gina akan son rai Allah bai karba daga wanda yake samun tsira sai ya hana ransa abin da take so daga in dai so kake ka tsira in alkiyama ta tsaya to ka tsayi bisa abin da shari'a ta tsaye da kai in aka zo aka kawo maka wani abin da zai gwada maka cewa ga wani mutum saboda ainihin daraja da Allah ya yi masa yanzu matsayinsa ya canja har ya koma matsayi na Ubangiji daga ƙasa wannan ka akwai ruku a ciki akwai tuka da warwara akwai tuka da warwara saboda me saboda ai annabawan Allah su kansu Allah sai da ya gargade su yace da za su yi shirka da Allah da duk ayyukan su ya lalace aka lissafo su ko annabawa guda 25 din aka ce kuma manzon Allah shi ma aka ce masa da yayi shirka da aikin sa ya baci amma kun ga ana ana mai da mutane mushrikai ta hanyar riko da waliyai da shekunai ana ga cewa wannan wani abu ne wanda zai kai mutum tudun na ira ina sai dai tudun ka halaka Allah da gaske ka bar manzon Allah ka bar Allah da manzonsa ka ce za ka tsira a ina a babu wallahi babu da haka ‘yan uwa dole duk wanda yake son tsira gobe alkiyama dole sai ya hana ransa abin da take so shi sa Allah ya faɗa ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa yace wa amma man khafa duk wanda yaji tsoro na me maqama rabbi tsayuwa gaba ga ubangijinsa wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana ransa bin abin da take so a addini ba abin san zuciya ba abin son rai shari'a ake bi kuma shari'an nan ba wai tunaninka bane ba tunani bane ba na tunanin bane a'a shari'a ce tace ga da za a yi babu ra'ayi a cikin shari'a daga abin da shari'a ta zayyana ta sa aka aje na ka'ida a kansa za ka rayu in kana son tsira da ka kauce wannan shikenan daga za ga mutane suna ta ayyuka mai yawa tana ta kokari amma aikin asara yake yi sai Allah ce ba za ba ma maku labari da wanda suka fi kowa asara ba na ayyukansu Allah ya ce allazina dalla sa'ayuhum sune wanda suka batar da ayyukansu suka lalatar da ayyukansu fil hayatid dunya a wannan rayuwa ta duniya wa hum yahsabuna alhali suna tsammani annahum yuhsinuna sun'a su suna kyautata ayyuka alhali ko barna suke ai innahum allazina dalla amalu wayannan da suka bata ayyukansu fil hayatid dunya وهم مشركو مشركي قومك سنة مشركان الأمر وغيرهم دونسو ممن ضل cikin wanda ya bata sawa as-sabil ya bata farki na gaskiya duk wanda ya bata farki na gaskiya shikenan ya bata musamman a wannan zamanin da manzo Allah ya bamu labari da wani abu ko yace yahudawa a cikin addinin su sun kasu kashi 71 nasara saba'in da biyu sai ce musulmai bari mu jaddada ba addini ne zai kasu ba mutanen ne za su kasu wajen yadda za su yi addini ya kamata mu fahimci wannan ka san wanda suke so su kawo ɓarnar zai ce ai damun an ce addini zai kasu zai ce izala addini ce waye addini a'a addinin Allah ƙwaya ɗaya ne mutanen ne za su kasu daban-daban kowa ya rike wata aƙida ya rike yana ga ita ce za ta kai shi tudun na tsira sai manzon Allah ya ce wannan al'ummar tasa da sanda za ta kasu gida saba'in da uku ce dukkan su ‘yan wuta ne sai guda ɗaya dukkan su wuta za su shiga guda ɗaya ne zai tsira annabi bai ayyana wata ƙungiya ko wata aƙida ba amma abin da ya ayyana yace duk wanda ya tsayu abin da nake kai yau ni da safaina su ne masu tsira ya ka je ka duba aikin annabi da sahabbansa sai ka riƙa a rayuwarka sallar da kake yi azumin da kake yi zakkar da kake yi aikin hajji da kake yi aqida tauhidin da kake yi wayannan suna ginshiken musulunci ko ka je ka duba sahabbai annabi da sahabbansa a ina suke a wannan ƙofofi sai ka yi riko da abin da suke riko sai a dawo auren gidanka sunan gidanka ziyararka mu'amalarka kasuwancinka duk al'amuranka su ma sai ka duba yaya sahabbai suka yi ya annabi da sahabbansa suka rayu ta wannan janibin kai ma sai ka je ka kwatanta rayuwa ta wannan bangaren masu hikima suna cewa fa tashabbahu ko in lam takunu mislahu inna tashabbuha bil kirami falah ku kamanta an ku zama irin su ba kamanceceniya da managartan mutane akwai tsira a ciki to sai kai kokari ka sufantu da su da haka duk wanda ya kauce wa hanya madaidaiciya to ya faɗa cikin wanda suka yi asaran ayyukansu a wannan duniya falam yakun ala huda wannan bai zama akan shari'a ba wala sawab ko bai dace ba wa hum yadhunnuna annahum musinuna fi amalin alhali suna tsammani suna kyautatawa cikin ayyukansu Allah ya ce ulaiikal ladina ko habitat amalu wannan sune wa'anda ayyukan su lalace wala nuqimu lahum yawm alqiyamati waznan ba za mu sa musu wani mizani ba gobe alqiyama akwai za a tattara mutane a jefa su a wuta Allah ka shirye da mu sai mu tsaya anan lokaci yayi da mu tashi akan aya ta 106 kenan in Allah ya kai mu gobe abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa ya zama akwai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mini kar ya ba mu ikon aiki da abin da yake da kuskure Allah ta'ala ka shiryar da mu ka shiryar da ƴaƴanmu ka shiryar da zuriyoyinmu ya Allah Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo aminci da zaman lafiya a jihar mu ta Bauchi Allah ka kawo aminci da zaman lafiya a gundumar mu ta Katagun da sauran yankuna baki ɗaya Allah duk abin da zai zama mana damuwa a wannan ƙasa Allah kai mana maganin sa duk abin da zai zama mana nasara Allah ka tabbatar mana da shi Allah muna roƙonka ka shiryar da mu Allah muna roƙonka ka shiryar da mu Allah muna roƙonka iyayenmu da malumanmu da ƴan uwanmu da abokanmu wanda suka rasu Allah ka ji kansu da rahama wanda suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar mu wajen yi maka biyayya Allah ka sauƙaƙa mana ibada Allah ka sauƙaƙa mana ibada Allah ka sauƙaƙa mana ibada Allah ka sa muna cikin ƴantattu a cikin wannan wata Allah ka sa muna cikin ƴantattu a cikin wannan wata Allah ka kyautata ƙarshen mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله